أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon sabke wannan farali na asuba a cikin jama'a da fata Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan kuma Allah ba mu ladan jami a yau muna safiyar lahadi 24 ga watan rabi'in nisani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da 27 ga watan goma na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka ta hazibu tashilin aqidatul islamiyya ma'ana littafi da yake bayani akan aƙida har yanzu dai muna cikin babil awwal maratibid din babi da yake bayani akan martabobin addini ko darajojin addini wacce sati mun kwana shafi na 60 ko za mu tashi akan wa arkanil iman sita shine ko mana za mu tashi akan rukunan imani guda shidda ar-rukunul awwal al-imanu billah rukuni na farko imani yana da rukunai kamar yadda musulunci yake da rukunai guda biyar to haka imani shi ma yana da rukunai guda shidda mana ɗaya daga cikin waɗannan rukunoni idan babu ɗaya to babu wannan abu rukunan ima musulunci guda biyar da mutum zai karyata guda ko ya ƙi guda to saboda haka ya rusa musulunci na shiga baki ɗaya haka kuma imani shi ma yana da rukunai guda shidda da mutum zai rusa guda ko ƙi imani da guda to ya rushe duka gabaki ɗaya shi musulunci in yi ba da umarni ka yi ne ko aji saboda haka akwai bambanci tsakanin musulunci da imani kuma Allah subhanahu ta'ala da kanshi ya bambanta mana qalat al-a'rab amanna sai Allah ce ni kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imana fi qulubikum a yaushe zai shiga cewa in tuɗi Allah wa rasulahu la yalitukum min a'malikum shay'an mu gane musulunci daban imani daban musulunci shine martaba ta farko tukun ta tsira mutum ya karbi musulunci ya karbi musuluncin nan kuma ya cika waɗannan rukunai na musulunci guda biyar su ne ya cika wannan rukunan na musulunci guda biyar ya imani ya tsaya bi sau da kafa ya aikata to yanzu ya zama cikakken musulmi to kuma imani bayan musulunci kuma yanzu imani zai zo kuma wannan mai abin ne da kan shake fada Allah subhanahu wataala ke cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalatil a'rab amanna larabawa sun zo sun ce maka mana mutanen karkara mutanen a'rab mana mutanen kauye da suka zo ta bayan gida ka ce ya Muhammad amanna ya Muhammad amanna sun zo da zafi zafin suka ce ya Muhammad mun yi imani mun ba da gaskiya ina kake ka fito mun ba da gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji nauyin ya ce musu a'a ba abin ne yake ba abin mataki mataki ne sai manzo Allah bai ce musu komai ba kuma ga irin abin da suka yi na jahilci ko na wawanci daga baki daga kan katanga da gida ya Muhammad duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyali amma mi idan Allah subhanahu wataala baya jin kunya faɗa muku gaskiya Allah ya turo da mala'ika Jibril ya mace da qalatil a'rabu amanna ya Muhammad larabawan nan mutanen karkarar nan sun zo sun ce maka sun yi imani walakin qulu aslamna ce musu a'a ba ku yi imani ba qulu aslamna a'a yanzu mataki na farko ne kuka yi tsira ta farko shine me kauya musulunci Allah ta qulu aslamna faɗa musu cewa sun musulunta yanzu tukwa imani daga baya yake zuwa aiki shi yake tabbatar da imani ta malam bahaushe yana karin magana an ce da kare ana biki a gidanku ya ce mu gani a ƙasa yanzu musuluncin naka mi zai tabbatar mana da musuluncin ka na gaskiya ne to shi ne kuma ayyuka da za su baka wannan imani wannan imani shi ne Allah ce wa in tuɗi Allah wa rasula a yaushe imani zai zo shi ce Allah sai ce sai fa idan kun dawo sau da ƙafa tuɗi Allah wa rasula kun yi wa Allah da'a kun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ma'ana da kace ka musulunta kin ce kin musulunta kan me kai wuya aljanna kike so ko to aiki ne sai Allah subhanahu wataala ya jaraba ka ya jaraba ki a duk lokacin ga abin da kake so sai a ce Allah ya hana wannan abin ka ji kuma kai tsaye ka kyamaci wannan abin baka san shi saboda ni Allah baya san sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abin kaji kai tsaye ka yarda kai ma ka bar wannan abin wa in tu'iu Allah wa rasula Allah ce sai fa lokacin da a ce muku Allah ya ce Allah ya hana Allah ya ce ayi aga ka aikata duk abin da Allah ke so shi kake duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya karanta shi kake aikatawa duk abin da Allah ya hana shi ka hannu duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka hannu amma ba tare da kana inda ina a'i ba kana tare da ji a to ai mu haka muka tashi iyaye da kakanni haka muka tashi a garin mu ya za a ce kaza a da sauran ka kenan iman kaga kenan daga sahabbai me sun ya suka samu matsayi suka samu matsayi abun Allah subhanahu wataala saboda wannan da'a da biyayya ba sahabbai ma hatta tabi'ai da tabi'i tabi'i akwai tabi'in da yazo ya samu wani bawa Allah yana kaza harbi yake da wannan bale da tsakuwa ya ce manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana harbi da tsakuwa saboda mi ya ce manzo Allah ce saboda ba ta kashe abin farauta sai dai ta shi masa saboda haka ya tafi kyale shi ya dawo ya same shi laki in ce maka manzon Allah ya hana kai kuma dan uwan shi ne ce to wallahi daga daga yau da ni da kai ta kare an rabu ka ji imani amma ba zo a ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce baka ce a ai kaza ne kana kana ma indo ina ai kana ma na kana ma abin tawili da kwaskwari ma har yanzu da saura shi kuma imani shine yake ƙara ma mutum matsayi yake bashi gidan aljanna to saboda haka wajibi ne musulmai mu san mu karanci addinin nan mu san musuluncin nan musulunci yana da rukunai imani yana da rukunai guda shidda ka bayyana makaranta rukunan musulunci to yanzu rukunan imanin ne guda shida zan mu tashi a kansu shi ne ce wal arkanil imani sitta rukunan imani guda shida ne hiya awwal ar-rukunin awwal yace na rukuni na farko al-imani billahi mana ba da gaskiya ya Allah ban gaskiya da Allah subhanahu wataala imani da Allah subhanahu wataala sak ka yarda Allah shine mahaliccinka shine abun bauta da gaskiya babu wanda ya isa abauta masa in ya cancanta abauta masa in ba Allah subhanahu wataala ba ya a za a gane wannan faɗa da kai har a zuciyarka haka take saboda haka shine malace wa yashmalu hadha rukun al-iman bi wujudillahi bi wujudihi ta'ala wannan rukunin shine ya kumso na farko imani da samuwar Allah subhanahu wataala ka yarda Allah subhanahu wataala wanzaje ne kadaitaccen sarki ne wa i'tikadu wahdaniyatihi fi rububiyyati ka kudirta kadaituwarsa a wajen rububiyya ma'ana mi ka kaɗaita Allah a wajen rububiyarsa uwa musulmi uwa musulma ka saurara ka kaɗaita Allah ta ɓangaren rububiyarsa ma'ana ta matsayinsa Allah Ubangiji to ya zaka kaɗaita Allah ta ɓangaren Allah cewa a matsayin shi na Ubangiji shi ne ka tabbatar masa dukkan ayyukansa da ka tabbatar da cewa shi yake bawon da isa yi ka yarda ka yi imani kuma ka yarda abin haka ba ta raddadi amma da zarar wani abu ya dawo kana ta raddadi ina ina ayi karata to ka rusa wannan bangare kuma a matsayin wannan musulmi dan yayi wannan imani har yanzu bai ce komi ba bai kawo wani abin kallo ba saboda ni hatta Abu Jahal da Abu Lahabi wanda dai Allah ya tabbatar mana ɗan wuta ne duk duniya tun duniya to saboda haka su sun yarda sun yi imani da wannan tauhidin gumaguman 'yan wuta sun yi imani da wannan tauhidin amma kuma suna cikin wutar jahannama to a matsayinka na musulmi don ka yi imani da tauhidin ka tabbatar da tauhidin rububiya ba kai ce komi ba me tauhidin rububiya kaɗai ta Allah ta ɓangaren ayyuka mana ayyukan da ka san Allah shi ke yi to kada ka haɗa shi da wani ka yarda shi kaɗai yake yi wa yake kashewa Allah wa yake rayawa Allah wa yake arzitawa Allah ga sunan da wannan ayyuka ne na Allah ma na bangaren rububiya Allah ne mai yin haka to waɗannan kafirai gabaki ɗaya Allah ya tabbatar da alkur'ani sun yi imani da wannan tauhidin ba sa taraddadi ma ba sa shakku akai Allah ya ba mu labari idan suka shiga cikin ruwa suka fita daji suka fita bulaguransu da suke yi iska sai ta tabo ta kada su ga iskar teku ta taso suna neman hallaka a lokacin mi suka yi Allah subhanahu wataala ta duk sai su ajje waɗannan gumaka nasu duk su boye sai su koma kiran Allah babba su kadai sun san Allah kadai zai iya tseratar da su daga wani abu Allah ce sai yayin da Allah ya tseratar da su ya kwantar da wannan kura da wannan guguwa suka fito bayan ƙasa suka hau tudu ya ce Allah ta yi za mu shirkuna lokacin nan kuma sai su dawo su yi shirkarsu ma'ana lokacin da suka shiga tsanani sun san ba wanda ya isa cire su da wannan damuwa wannan tsanani sai Allah to sai su roƙi Allah kadai su ajiye kuma kansu duk su ajiye wannan canfa-canfa sai su roƙi Allah sai idan sun tsira Allah ya tsirtar da sun dawo kuma tukun zanzu amma Allah shirka kenan kun ga sun yarda cewa Allah shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai arzitawa shine tseratarwa da sauransu to amma yau matsala a cikin musulmai ke da akwai wannan matsalar da yawa daga cikin musulmai ba su yi imani da wannan rububiya tauhidin rububiya ba to ina zaka je abu jahal ya yi imani da tauhidin rububiya ya je wuta to amma kai a matsayinka na musulmi da kake son aljanna to wata tauhidin rububiyan ma ya gagare ka misali yanzu yau da yawa daga cikin musulmai da wata matsala za ta samu mutum rashin lafiya wani abu ya same shi da akan kasa ganganin shi wa ya kamata a roƙa ya ba da lafiya Allah waye mai ɗora cuta Allah waye mai yayewa Allah ashe a lokacin ya kamata duk a zubar da wani karho ki bugu wane ne camfe-camfe wacin da ya faɗo wancan mai ruwan lafiya wancan ya mutu ya taso a duk a lokacin ya kamata a watsar da shi a koma ga Allah roƙon Allah subhanahu wataala gabaki ɗaya da shi ga kanshi mara lafiya da danginsa da ƴan uwa duk gabaki ɗaya a koma a daga hannu a koma ga ubangiji ya ba da lafiya to amma kuma a yau a cikin musulmi a lokacin kuma yanzu mutum zai fara shirka sai fara tunanin ai akwai wani boka a can wancan ƙauye akwai wani ya mutu ya taso akwai wani mai bada ruwan lafiya akwai wane ne kaza da sauransu a lokacin nan za a koma shirka musulmi shi kuma a wannan lokacin zai fara shirka wai neman lafiya da sunan neman lafiya ya manta da allan da ya dora ciwo kuma ka koma wajen wani neman lafiya maimakon allan da zaka koma ka roƙe shi baka lafiya kuma ana gunga akwai matsala ko babu akwai matsala a yau musulmi ne zai tashi yana neman arziki wajen wa zai koma wajen boka kai lalata ta kai har mutum ya gidan dan cin kare dan tsubbu dan kaza neman arziki yake nema a gunsa alhali wa yake da arziki wa yake taskar Allah yau mutum za gani yau musulmi ne za ga yana tsoron wani washi wasu nan shi malam gobe da nisa da an taba shi an yi fushi shikenan sai sai lahira ya yarda cewa shi kashewa yake to shi malam in inda yana kashiya yaya babansa ya mutu ko uwarsa ta mutu ko kanansa ya mutu bai tada ba in har yana kashewa ai ka'ida mai kashewa ya kamata ya raya uwarsa ta mutu ubansa ta mutu ya mutu me yasa ya bai tada su ba har kashi ana tsoron shi a kai wannan in ka taba shi ai yanzu ya fi shi kaza ke banza in yana busa rai ko yana ya hana kanshi mutuwa yau shi kana musulmi ka imani da Allah kamanta da cewa Allah ne mai kashewa Allah ne mai rayawa kuma wa aljanna kake nema ka manta da shi wanda ya halice ka kuma shi yake kashewa shi yake rayawa kuma wa aljanna ake nema dan uwa ya kamata yar uwa kama kanka kiyamul laili ka zamna kai karatun ta nutsu abin ba na faɗa ba ne ba na zagi ne a je hankalinka da tsaka gani ubangiji ka yarda ka ce shi yake kashewa shi yake rayawa kuma ka yarda wani yana kashewa ta kaga akwai matsala to ta bangaren tauhidi rubiya kashin tauhidi guda uku ne yanzu na farkon ne tukwan wanda duk kafirai sun imani da haka illa 'yan ƙanƙanin wanda ba su yi imani da su ba saboda haka kuma amma sun je wuta to ina kai musulmi kai me idan musulmi ya tabbatar da tauhidin rububiyya to amma kuma yau ya gagara a cikin musulmi yau a matsalar ma akan shi ake zaka wa musulmi ne ake karantar da shi tauhidin rububiyya ya bar waɗannan cire waɗannan abubuwa karhun nan kambun nan waye da sauransu ana ta fama da shi ko kuma aljanna yake so wa uluhiyatihi na biyu da tabbatar da tauhidul uluhiyya tabbatar da ma Allah subhanahu wata'ala ta Allah ta bangaren ibada to su anan ne aka samu matsala tsakanin annabawa da al'umma su kafare sunan ne wannan abin ne kai su ta tabbatar wa Allah ibada shi kadai kadai ta shi kadai su anan ne matsalarsu da annabawansu kun ga shi ne sanadiyar zuwan su wuta to yau ga musulmai ana fama da su akan tauhidul rububiyya to kuma ina an dawo tauhidul uluhiyya kadai ta Allah shi kadai idan za ka yi ibada ka yi wa Allah shi kadai kada ka hada shi da kowa lalacewa ta kai musulmi ya je gindin kabari yana roƙon wali ko shehi mutum ne ɗan ƙonkai mutu fa wai ka je ginin kabarin shehi ko wali kana roƙon shi aihuwa ko arziki ko tsira ko kariya dan Allah akwai kidahumanci da tabka da warwara da tafi wannan abu musulmi a gindin kabari yau mai kabarin ma yana raye wata tsiya ne shi barantana ya mutu kuma yanzu duk ka rasa wanda zaka roƙa sai matacce ka bar rayayyen sarki Allah subhanahu wataala da ka tabbatar baya mutuwa kuma Allah subhanahu wataala shi yake bada aifuwa ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukura aw yujawizhunna zukuranan wa inasan wa yaj'al liman ya sha'u aqima Allah ne yake faɗa fa shi yake ba bada aifuwa ya bada ya ba wani ƴaƴa mata tsalla wani kuma ya bashi ‘ya'ya maza rakwas wani kuma ya mishi melance ya cauza masa ya takuda masa ga mazan ga mata wai ji alimani shawo a kima Allah ce ya sanya kuma wanda ya gada ma ya zama bakarari ko bakarariya sam lafiya shi kau gashi mutum ne sak duk kuma mu'amala yana yi amma kuma Allah ya hana shi aifuwar ko ya hana ta aifuwar kuma sai Allah nuna mana irin waɗannan da Allah ya hana sun kuma mi Allah ya buga mana misalai ga annabansa sai su koma ga Allah sai Allah ya ba su ga addu'ar annabi zakariya rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka anta sami'ud du'a mutum fiye da shekara 90 ka san dai dan 90 an ya tashi aiki ga amma Allah subhanahu wataala ya zamna ya yi nazari lokacin aka ba shi renon waɗannan iya maryam ya ga ga abin mamaki da yake faruwa a gare ta shi kada yake zuwa gurin amma sai je ya tarda ta da abin rani abin da ba a samun sai da rani sai zo same shi a cikin damana an kama da shi abin da ba a samun shi da rani sai da damana a rani kuma sai gan shi a gurinta ta to Allahn da yake kawo wannan kaza a lokacin da babu abu ya kawo shi kaza ce a ashe diba darasi ce to ya kamata wannan Allah na roƙe shi duk da matsayin shekaru na da matsayin shekarun matata na roƙe shi zai bani kawai sai duka hunalika da azakar ya rabba qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba annabi zakariya ya duka da addu'a ce ubangiji kai da kake yin kaza inna ka sanya ban to kuma duk da ɗan shekaru na da shekarun iyalina ina son Allah ka ba mu yaya ka ba mu ɗa ɗa na gari da ya dage kuma da gaske yake sai Allah ya rubuta kai kai wai zuciyar ta kago kai kai ko wani zai dinga kawo magana maka shantage ino ina ai kaza ne kai yanzu kai kai kullun an ce kira ta laya kai baka so ke an ce miki kaza ka ce ke baki son kaza da zan ka samu dama waɗannan shedanu a kusa da kai ce wannan wannan sunna ta ka ko wannan kaza kai wanda taurin kai gare ka tsaya a Allah ne ka tsaya ma ya bi dare yana faɗa wa Allah Allah ko ya bashi ko bai bashi ba ya bashi ga kisar annabi Ibrahim shi ma da matarsa su mala'iku ne da za su hallakar da mutanen annabi Lu suka biyo ta gidansa suka yi eskal eskal ne kawai suka yi a gidan annabi Ibrahim annabi ibrahim baki sun zo ya tattara ya je ya sa musu waje abi ijilin samin ya nemo musu dan marake soyayye gasashe aka musu wa qarrabahum ilayhi qala ala ta'kulun ya kusanto musu yace ba za ku ci ba suka yi suka bashi labari an turo mu zuwa ga mutanen lutu sai damu ya san kenan bala'i ne za a yi musu sai damu da dan uwansa ya ce kakka damu za mu tseratar da shi da shi da iyalansa sai suka ce amma illa mur'atu sai dai matar shi ta lalatacciya ce ita tana cikin su wanda za halaka a lokacin nan matar annabi ibrahim tana kusa saboda haka ta yi dan murmushi sai sun ga mata bishara tana shekara 90 shi annabi ibrahim ya haura ma 100 suka musu bishara da za su samu jari yaro kai bayan shi ma hadda shi kalle za su kamu bayan shi kallon ma hadda daga kunne kuma dukansu Allah ya sanya su annabawa to kana musulmi ka yi imani da Allah dukkan manta da waɗannan abubuwa ya kamata musulmai mu gyara wallahi tauhidi duk ibada da za ka yi in ba kaɗai ta Allah babu tauhidi wallahi aikin banza ne Allah ne da kanshi yake ta wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk aikin da mutum ya da sallah da azumi da zakka in dai babu tauhidi aikin banza ne Allah ce a ranar lahira zamu sa shi haba'an mansura kamar kura abin sheƙa da ka san mai shika ta daga abu iska ta yi haka da shi to haka za a shekar da aikin Allah ce baya so shi sun ya mudiba da hadisai manzon Allah da zai aika mai da'awa wani guri sai ya ce mishi falyakun awwal ma tad'um ilaihi shahadatu an la ilaha illallah farkon abin da zaka bada kiransu shine tauhidi kalmar tauhidi dan in duk tauhidi bai zauna ba duk abin da za a gina aikin banza ne kamar mutum ne ya zo ya ce zai yi beni sai fondasiyon na ginin laka na burgin laka ya ɗaure beni a sama yaya kai ka san wannan beni in ba kai bai faɗo ka ba ne ya kashe shi kanka ko ɗanka ko ba ka ba saboda mi ba a mushi fondasiyon ba ko na birgin toka wai mun yi birgin toka yaya kaga sai ka san rushe ne to haka duk mutumin da ya ma'aikata ya dora addini ma'ana ya yi addini ba tare da tauhidi ba sai sai ya ga matsalar m tablik wa a zo a yi wake da shinkafa a haɗu da ɗan gargajiya da ɗan ɗariga da mai cewa Allah ɗaya da mai cewa waye da sauransu a zo haɗu wa a duk musulmi ake a zo a bauta wa Allah a'a wake da shinkafa ba ta bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sakka in su a yi tauhidi da ɗan shi'a da ɗan sufiya da ɗan wane ne da wane ne da wanda ya ce Allah uku ne wanda a haɗu kuma shi ne wanda matsiyatan arnan duniya amurka da turai daga baki daya wa a zo a hada addinai har wata tsayawa mutar a gina wa a hilin jirgi a gina ga masallaci ga coci a guri daya da kuma gurin bautar yahudu saboda mutum bai yi karatun addini ba kawai karatun duniya ya na boko ya gaji a yi wani shine zaman lafiya yanzu kaga mu kasan ana zancen sabon kundi da sauransu a zo a zauna a yi asisi national kaga abin da ya kamata al'umma musulmi mu tashi mu yaƙa na farko laisiti don ba ƙaramin kafirci ne ba duk wanda sai da duk mutumin da ya kana musulmi ka zaɓi laisiti wallahi wallahi wallahi ka mutu da wannan imanin dan wuta kake ka je ka binciki haukan gogulin taku ta duniya ka je ka binciki me asalin laisiti ka karance ta tukwa karkashin ta dace da ubangijinka mahalicinka ta dace da addininka to amma ɗan boko ɗan da wanda kaɗai a bokon aka kurana zai gaji mutum ya ce to yanzu an ce za a yi shari'a musulunci to wata shari'a za a yi wani addinin za a yi addinin gargajiya za a yi ko ɗariƙa ko na kaji ba kija hukumanci musulmi bai san ma wa addinin da ya dace wani addini za a yi wata shakata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah wadaran naka ya lalace raƙum da waya gana musulmi wai ka je asalin sutura da suka ɗauko laisite ka ga wata bala'i ne ka nisa ta musu me dalilin asalin da suka kawo laisite a kasashen su shin kai kai maka karanci naka addinin haka ne har musulmi ne dinga tarar da wayan addini za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka wallahi ya kamata mu a musulmai wallahi mu gyara mu tashi tsaye mu karanta addininmu addinin musulunci nan ba abin da ya bar mana takamar da kake ta tura da wa abin da suke da injiniyoyin nan koma asali ka karanta gani daga musulunci ne duka waɗannan abubuwa saboda musulmai sun koma kwanci le son de consommateur no producteur c'est ça le problem kai consume ne ake aje a kawo muku ka wacce dan jani ne a kawo muka dan kwali ne kawai ka gana nan ka zauna ka ci banza sannan an kare kai ilimin kai tsaya ka karanta addinin maka yadda zaka kirkiro babu an kawo maka yunwa an kwallaza maka an yi kaza da sauransu ya kamata musulmai mu faɗaka wallahi duk wanda yake neman aljanna wallahi aljanna da jahilci ba ta yi samuwa sai ka san me addini ka karanta addininka Allah taimake mu saboda haka duk jahilci ya kama na wannan matsala kafire yan wuta duk matsalar su akan tauhidul uluhiyya ne ma'ana kadaita Allah bangaren ibada abin duk da yake ibada ne to ka imani da Allah kadai kuma shi kadai zaka yi wa to anan matsalar ita ma matsalar musulmi da yawa ba san me ibada ba kawai abin da suka dauka ibada sallah azumi zakka sai sanya da aka tashi an ga yau bayan Allah bayan Allah subhanahu wataala ya kawo mana nasara a ƙasa ta bangaren al'ummar musulmi ahlus sunna an koma alqunutu dare da rana Allah ya taimaka da sauransu wa yanzu kuma sai aka matsiya ta ɗan boko aka dawa le marabur wannan retun ala muske wai malamai kenan wai kai shi malam kawai sai dai masallaci dan tsabar jahilci ka gagara sanin musulmi kawai shi marabu alamusuke aka sai shi kai ka manta da musuluncin nan ya rike duniya shekara nawa daular musulunci alamusuke ta rike shi wadda su waɗannan matsiyatan suna ƙarƙashin musulmi je ka karanci daular omawiya abbasiya usmaniya ayubiya ba ku karatu san tarihinku ba kuka kuka nuna da musulunci ya yi ya aka yi suka yaƙi musulunci tukwa sai da musulmai suka lalace tukwa su ma suka yi haɗin gambizansu yaƙin salib aka mata musulmai wannan duk takamar da kake da su injiniyar inda su kimiyya inda su waye da sauransu ko ma asalin tushe ilimin ka neme su ka bincika gani ko ma ka yi bincike akan google din taka asalin su musulmai ne duk ilimi ne daga musulmai jesu mathematician wane da sauransu to ko ma ka gani algori pythagore atlas da pythagore da wata tsaya da kake takama da ita shi wannan kalma ta pythagore din nan musulmi ne bature ne kawai ya marka abin dai duk abin da zai kawo musulmi sai a lambasa shi a bata maka kawai kai galgai wannan wannan ne asalin san musulmi alkhawari mizi ne abu kimiyya ita kimiyyar da kake takamarta ko magani asalin ta waye kirkiro ta asalin tushe ka karanta to so kawai sunaye ne aka zo da an makala maka an makale wani suna kawai shikenan kenan kawai sai ka ɓace barak obama kaga suna ne musulmi amma da yake kawai akarin an kai barak obama baka diba to asalin yaya ne shi wannan barak ɗin asalin da mubarak ne asalin gidajen asalin zuriyarsu musulmai ne zinedine zidane kawai da kai kawai kalmar take baka wata turanci jiga to kuma asalin ta kakan mine ne tabbata da haka ne ake wadda wadda tsabar gida humanci a ɓazar kawai da an ma ma kalma kwaskari ma amina ta wani abin kakali kawai shi kenan sai ka kawai ka ɗauka wani bature ne ko wani arni ne zain ne zidai asalin shi ma musulmi ne kalmar to suna nan kawai da wasu da kalmomi da aka bada ka tsabar tsabar baka karanci addini ba kawai kai dai a zo masallaci na yi sallah sallar ma ka zo ka mata wata tsaye sallar gwaman jaki hallar ma ba karanta ta saka samu musulmi sallar ma bai iya tsaye wata ba ko kuma aljanna yake nema haka Allah ka jara mana so saboda haka yace wal itikadu wahdaniyatihi fi rububiyya kadaita Allah subhanahu wataala ta bangaren rububiyya wa uluhiyatihi da kuma bangaren tauhidul uluhiyya ibada idan za a yi ta ibada kashi-kashi ce idan an ce ibada huwa kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu in an ce ibada dukkan abin da Allah yake so kuma yarda a yi shi min qaulin wa amali magana ne ibada ce aiki ne ibada ne ba wai sallah kaɗai ba da azumi su kaɗai ne ibada ba matsala inda aka takaita ne kawai mutane sun takaita akan sallah azumi zakka shine kawai ibada akwai ibada ta zuciya akwai ibada ta agababuwa akwai ibada ta dukiya akwai ibada ta magana to duk waɗannan ibadoji ka baki ɗaya in za ka yi suka tsantsar ikhlasi kaɗai ta Allah shi kaɗai to a nan ne annaba suka samu matsala da sauran mabiyansu aka samu 'yan wuta da 'yan aljanna wa asma'ihi wa sifatihi da kuma sunayensa da siffofinsa kadai ta Allah ta bangaren sunayensa da siffofinsa kada sufar sufar Allah ka jingina ta da wanda da sauransu wa sayati kalamu ala hazar rukun bit tafsil fi bab sani insha Allah mala yace to wannan bayani zai zo maka dalla dalla ɗaya ba ɗaya in dai kana bibiya insha Allah zaka ji bayani zaki ji bayani insha Allah waɗannan rukuni zai zo dalla dalla amma a babi na biyu insha Allah yanzu muna cikin babul awwal ne kenan a babi na biyu insha Allah za a yi bayani akan waɗannan abuwa ka gane dai ka raba tsakanin aya da tsakuwa ka gane in musulmi kake na kwarai ko kuma lala kake ko kuma rubarba ko kuma irin na amurka ne jesi musulma no practical modere Allah gyara mana to saboda haka mun sha lokaci kenan mu kwana anan sai mu tashi a rukunin sani da fata abin kanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya fi mana bukatocin muna alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa subhanaka allahumma wa bihamdika la shahadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh